أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله yau muna zama na ashirin da uku ko? ashirin da biyu da zama na ashirin da biyu muna cikin alfasalu sajisu da yake magana akan tauƙiru wa birru ashabihi wa ma'arifatu haƙƙihim wato jin nauyi da girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama da kuma sanin haƙƙin da ke al'umma baki daya wa qala wa qala ta'ala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari Allah subhanahu ta'ala na cewa a cikin wata aya da magabata marigaya na farko wanda suka riga sauran halitta sauran al'umma zuwa imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi sallama min al-muhajirina daga cikin muhajirai wal ansari da kuma ansarai wato daga waɗanda suka yi hijira daga makka da kuma mutanen madina da aka yi hijira aka taho garinsu wa qala ta'ala Allah yana cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati Hakika Allah ya yarda da muminai yayin da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a sanda suke maka mubaya'a ya ma'aikin Allah a ƙarƙashin wannan itaciya nan wayannan ayoyin duka yana kawo mana su saboda yadda alqur'ani ya yabi sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam ya yarda da su ya yarda da ayyukan su saboda yadda suka miƙa wuya ga annabi alaihi salatu wassalam da dukkan gazgatawa da imani cikakke da sallamawa da cikakken biyayya ga shugaba alaihi salatu wassalam Allah subhanahu ta'ala yake tabbatar da ya yarda da su saboda kyawun aikin su da kyakkyawar biyayya su ga shugaba alaihi salatu wassalam nan wannan ayat tana nuni ne da yadda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su sahabbai dalilin yadda tasu aya kuma ta bayyana dalilan dalilin kawai shi ne yayin da suke yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a bai'atul ridwani ko Allah ya ce to ya yarda da su ya yarda da su saboda bin su da Annabi alaihi salatu wasallam da goyon bayan da suka ba shugaba alaihi salatu wasallam wa qala ta'ala Allah na cewa rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ai su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mazaje ne eh rijalun wasu mazaje ne sadaqu ma ahadullah alaihi da suka gazgata ma Allah abinda suka yi ma Allah alƙawari da shi na cewa za su bi za su taimaki shugaba alaihi salatu wassalam bakin rai bakin fama to Allah ya yarda da wannan zance nasu kuma ya karbi imanin su shine yake ba mu labari a kamar yadda aka sani shi sababin samun yardan Allah yana cikin bin annabi alaihi salatu wassalam duk bawan da ke son Allah ya yarda da shi to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya bi shugaba alaihi salatu wassalam to lallai zai sami yardan Allah wa idan sahabban da Allah subhanahu ta'ala ya ambaci kalmar ya ya tabbatar da kalmar yadda a gare su sun samu wannan ne saboda biyayya da suka yi ma annabi alaihi salatu duk wa'annan alheran da sahabbai suka samu da wa'annan ayoyi ke ba da labari kaga duka sun same su ne saboda dalilin bin suka shugaba alaihi salatu wassalam da sallama wasu a gare shi to shi yasa duk mai neman samun yardan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai rike shi zai bi shi zai dafa mawa shi zai tallafa ma addinin sa to sai Allah subhanahu wataala ya yarda da mutum ya bashi yarda ta sa hadathana qadi abu aliyin hadathana abu al-husaini wa abul fadali ƙala duka suka ce, Haddasana Abu Ya'ala, Abu Ya'ala ya zantar da mu, haddasana Abu Ali Sinjiyo, haddasana Muhammada bin Mahabubin, haddasana Tirmiziyo, haddasana Al-Hasan bin Sabbahin, haddasana Sufyan bin Uyayyinata, an za'idata, daga za'idata, an Abdulmalik bin Umairin, daga Abdulmalik ɗan Umairin, an Rafi bin Harishin, daga Rafi bin Harashin, an Huzaifata daga Huzaifata al-Yamani, ƙala ya ce, ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa, Ikitadu billazina min ba'adi, ki yi koyi da sahabban nan nawa da suke a bayana, wanda za su zo bayana, Abi Bakarin wa Umara, Abubakar da Umar ku bi su ku yi koyi da su. in ji annabi alaihi salatu wassalam wa qala a wani hadisin shugaba alaihi salatu wassalam yake cewa a sahabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaytum ihtadaytum sahabbaina kamar taurari ne bi ayyihim iqtadaytum duk wanda kai koyi da duk wanda kuka yi duk kowane ɗaya daga cikin su kuka yi koyi da shi ihtadaytum to za ku samu shiryewa duk wanda ka bi daga cikin su zaka shiryu وعن أنس رضي الله عنه قال daga sayyidina Anas Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce maslu ashabi kwatan kwatan sahabbaina kamar salil milhi fi da'ami kamar kwatan kwatan gishiri ne a cikin abinci eh kamar kwatan kwatan gishiri ne a cikin abinci illa la yasluhu da'amu illa bihi abinci baya daɗi sai inda gishiri ɗin. Waƙala a wani hadisin yana cewa, Allah Allah fi a sahabe, na riƙa shi ku Allah, ku ji tsoron Allah a cikin sahabbaina. La tattaki zohu magaradan ba'adi, kada ku riƙi sahabbaina karan bara a bayana, wato inda nan ne duk wani mai suka da wani mai wani aibi da wani duk abin da mutum ya kwaso, to kada ya dire cikin sahabbaina. ina tsoratar da ku Allah ku ji tsoron Allah a cikinsu. Faman a habbahu, duk wanda ya so su habbaina, sai bi hubbi a habbahu. Shugaba Alayhi Salaam ya ce, to ya so su ne saboda yana so na. Wa man abagazahum, duk wanda ya kisa habbaina, sai bi bugode abagazahum. Ya ƙi su ne saboda yana ƙi na. Wa man azahum, wanda duk ya cutar da sahabbai, sahabbaina, faƙar azani, haƙiƙa ya cutar da ni. Wa man azani, wanda ya haka a gare ni, faƙar azallaha haƙiƙa ya cutar da Allah, wa man azallaha wanda ya aikata haka ga Allah, yi shi ku anya aku hutu ya kusa Allah ya kama shi, ya kusanta Allah ya kama shi. To da haka mu kula da janajin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama, mu san yadda za mu yi mu'amala da su cikin soyayya da girmamawa, da yi musu addu'a da nema musu gafara a gurin Allah, saboda sun aikata dukkanin alhairan da ake bukata, su suka yi rayuwa da shugaba, sun kalli wannan zatin na shugaba alaihi salatu wassalam duk goyon baya da haɗin kai da taimako da ake buƙatar a bada halitta ta bada ga shugaba alaihi salatu wassalam to sun wakilci dukkan duniya gaba ɗayanta wajen bayar da wannan goyon bayan da gudunmawa da sallamawa saboda dole ne mu su waƙala yana faɗa la tasubbu a sahabi kada ku zagi sahabbaina kada ku dinga zagin su falau an faƙa ahadukum misla uhudin zahaban shugaba alayhi salam ya ce da ɗaya daga cikin ku zai ce dukiya zai ce da dinari kwatan dutsen uhudu na tarin kuɗi ma balaga mudda ahdihim wallahi in zaka tara kuɗi su kai girman dutsen uhudu ka ciyar da shi fi sabilillahi to wannan dutsen uhudun da ka ciyar na dinari ba zai kai ladan mudun sahabin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda fifikon su da tsarkin da zuciya da imani wa aka sifahu ya ce ko abin da suka ce ko rabin hakan ba zai ba ba zai kai mudin ɗayansa ba kai ko rabin mudu ba zai kai ba saboda haka wani zai iya yin aiki irin na sahabbai su kaɗai ne su wani su bai iya yin aiki irin nasu shi yasa wajibi ne a so su saboda sun so masoyi sun ma masoyi hidima eh waƙala yana cewa man sabba a sahabi wanda duk ya zagi sahabbaina fa alaihi la'anatullahi tsinuwan Allah ta tabbata a gare shi inji shugaba alaihi salam wal mala'ikati da tsinuwan mala'ikun Allah, wannan su ajama'ina da tsinuwan mutane baki ɗaya, wanda ya zagi sahabbaina, la ya ƙabalun lahu minhu sarfan wala adala. Allah ba zai ƙara karɓan aikinsa na farilla ko na nafila ba. Allah baya da buƙatan wani aiki nasa. Saboda haka mu kiyaye, jiya mun karanta hadisi ko aka zo da gawa wani ya rasu za a yi mai sallah. Shi kenan shugaba alaihi salatu wasallam ya ce shi ba zai mashi sallah ba. Shi kenan da da aka aka aka aka tambaye shugaba alaihi salatu wasallam ya abin yake ya ma'aikin Allah sai ya ce sau shi wannan mutumin ya kasance a kin sayyidin Usmanu yace yana kin Usmanu saboda haka shi ba zai mai sallah ba eh mu kiyaye da sabon manzon Allah wa qala yana cewa idza zikira ashabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan an ambaci sahabbaina fa amsa kutu ku kame in za ku ambace su za ku faɗi wata magana akan su ku kame ku faɗi alheri ku faɗi alheri wa qala fi hadisi jabir ya faɗa a cikin hadisin sayyidina jabiru yace inna allaha ikhtara ashabi ala jami'il alamin Allah ya zaɓi sahabbaina akan dukkanin talikai babu taitai da sahabban manzon Allah su wan nabi'i na sai dai annabawa wal mursali na sai ko manzanni bayan in dai mutum ba annabi bane shi ba manzo bane to kowaye shi yana bayan sahabban annabi alaihi salatu wassalam su da manzo Allah sallallahu suka yi tarayya kai da wakai wa katara li minhum arba'atun manzo Allah sallallahu yace sannan Allah ya zaba man wasu guda hudu a cikin sahabban nawa su wa'annan guda hudun na daban ne Ababakarin akwai Abubakar wa Umar da Umar wa Usmanu da Usmanu wa Aliyan da Aliyu karamallahu wajahu wa radiyallahu anhum ajma'ina faja'alahum khayra ashabi wa'annan hudun da Allah ya zaba man sai ya sanya su su ne fiyayyu a cikin sahabbaina amma wa fi ashabi kullihim khairun akwai alheri gaba ɗaya a cikin dukkan sahabbaina amma waɗanda suka fi alheri su ne waɗannan guda huɗun saboda haka su ne kan gaba wa yana cewa man ahabba umara faqad ahabbani yana faɗi akan haƙƙin sayyidina umar shugaba alaihi salatu wasallam yace wanda duk ya so umar wanda ya so umaru ne so umara wanda taudi kuma ya ce to faƙa da abu gada ne haƙiƙa ne ya ƙi. Eh, wanda ya ƙi Umar haƙiƙa ne ya ƙi. Wa ƙala Maliku bin Anas wa gairuhu. Maliku ɗan Anas, Imam Malik yana faɗa da waninsa. Ya ce man abu gadar sahabata, wanda duk yake ƙin sahabban manzan Allah, sallallahu alaihi wa sallama. Wa sabbahum har ya zama ya saki harshe a kansu ya faɗi magana mara daɗi a kansu ko da ma'anan zagi. falaisa lahu fi fai'il muslimina haqqun ba shi da wani haƙƙi a cikin ganiman musulmai ba shi da haƙƙi wani zai'a kuma an tumbike shi daga cikin daga cikin al'umman musulmai inji imam malik bi ayatul hashr saboda ayan nan ta suratul hashr wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa liikhwanina allazina sabaquna bil imani kaga ita wannan ayar da ta kawo muhajirin ta kawo ansaru sai kuma ta kawo wasunsu wa'inda su ne kaɗai suke da rabo bayansu, in dai kai ba muhajiri na bane ba ansaru bane kai, to ba za ka kuɓuta ba in ka shiga cikin list ɗin wannan aye, wanda suka zo daga bayan muhajiri da ansaru suna cewa Allah kai mana gafara, kuma ka gafara sama ‘yan uwanmu da suka rigaye mu a imani. To kaga idan Allah ya yi umarni da ai masu habbai addu'a a nemi gafara Allah a gare su, kuma a nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu. kuma a nemi Allah ya cire wani mummunan kulli wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Allah kada ka sanya mana wani mummunan kuduri mummunan kulli a zakatan mu ga masu imani sabai kenan da sauran mu ne to idan Allah ya buƙaci a yi haka sannan a jira to wanda yake aikata haka yazo yana zagi yana faɗin wata magana mara daɗi ko ya koye kin sa a zuciye shi ai kaga ba zai tsira ba saboda ya saba da wannan aya din to Imam Ali ya ce duk wanda ya saba da haka ya fita daga list ɗin musulmai saboda ya sauka daga cikin lissahin ayar da Allah ya kawo na ɓangare uku waɗanda za su tsira ɓangaren masu hijira ɓangaren ansaru ɓangaren wanda suka biyo bayan su da kyautatawa Allah ya samu dace wa qala yana cewa man gazahu ashabu muhammadin fa huwa kafirun inji shugaba alaihi salatu wassalam a inji imam malik inji imam malik yace man gazahu ashabu muhammadin duk wanda sahabban shugaba suka bakanta ne rai shi bai da tashin hankali da bakin ciki sai in ya ja an ambaci sahabbai da ya ja ambaci sahabbai ran in yayi dubu ya ɓaci bakin ciki ya kama ya imam ali yace wannan fa huwa kafirun wannan ai kafiri ne in ji maliku hujja ya ita ce qala Allah ta'ala Allah yana faɗa a cikin fatihi ko li yagiza bihimul kuffaru ayat jiya والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا to shi wannan aya yauwa a ciki yana cewa liyuji zabi himul kuffaru domin Allah ya bakanta ran kafirai da su sahabbai saboda haka duk wanda yake jin bakin ciki idan an ambace su to Imam Ali ya ce wannan ya shiga cikin kafirai saboda waccan ayar ta nuna duk wanda ke kin sa yake bakin cikin ambace su shi kafiri ne qala Abdullahi ibn al-Mubarak Abdullahi ibn al-Mubarak yana cewa kasalatani man kana tafihi naja dabi'u guda biyu duk wanda wa'annan ɗabi'un biyu suka kasance a gare to ya tsira ya tsira asidiku mutum ya zama mai gaskiya wa hubbu ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama da kuma soyayyar sahabban shugaba alaihi salatu wa salam duk wanda ya zama mai gaskiya ne shi kuma ya zama yana son sahabban annabi alaihi salam to wannan ya kubuta qala ayyuba sakhtiyani yu ayyuba sakhtiyani yace man ahabba ababakarin wanda ya so sai jina Abu Bakar faqada aqama dina haƙiƙa wannan ya tsayar da addini faman eh wa man ahabba Umara wanda ya so sai jina Umaru faqada awdaha sabila haƙiƙa ya bayyana da tafarki wa man ahabba Usmana wanda ya so Usmanu faqada istada bi nurillahi haƙiƙa ya haskaka da hasken Allah wa man ahabba Aliyan wanda ya so sai na aliyu faƙad akaza bil urwatil wusqa haƙiƙa wannan yayi riko da igiyan Allah wanda take mai ƙarfi wa man ahsana sana'a ala ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wanda ya kyautata ambato ya kyautata yabo ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqad bari aminan nifaqi haƙiƙa wannan ya kubuta daga munafunci ba shi ba munafunci wa man in taqasa ahadan minhum duk wanda yake tauye daya daga cikin sahabbai fahuwa mubtadi'un wannan dan bid'a ne mukhalifun lis-sunnati mai saba ma sunna ne wa salafi salihi mai saba ma magabata na kware ne wa akafu Allah yas'ada lahu amalun ila samai ya ayuba sakatiya ne yace ina jin tsoron mai irin wannan ɗabi'a kada a ki ɗaukaka aikin shi ko ƙwara ɗaya zuwa sama ba za a karɓa aikin shi ba hatta yuhibbahum jami'an har sai ya so sahabbai ga baki ɗaya wa yakuna qalbuhu saliman sannan ya zama zuciyarsa kuma zuciya ce kubutatta akan dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yadda al'amari ya kai ya kawo abun komawa shine littafin Allah da zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a abubuwa da yawa masu tarihi suna ruwaito su na wani abubuwa da suka faru tsakanin wani yanki na sahabbai da wani yanki na sahabbai tun a lokacin bayyana shugaba alaihi salatu wassalam da kuma bayan komawarsa zuwa ga Allah. Abubuwa da yawa daga cikin waɗanda suka faru daga baya, manzala salama dama ya ba da labarin faruwarsu, waɗanda za su haifar da abin da yadda abin zai kasance da lokacin da za a yi abin da abin da zai ba abin da manzala salama bai faɗa ba, duka ya faɗa. Abin da ake buƙata ga mumini shi ne, kamar yadda na faɗa jiya, ko ma menene mutum ke kallo a wannan bangaren bangare ne mai matuƙar haɗari wani mutum ya zanna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zama da annabi ne ake samun aminci ake samun garkuwa daga wutar jahannama mun karanta hadisin sahabin da yana daga cikin ƴan badar ko bayan an yi badar sai manzon Allah sallama ya yi kullin amana da muta da kafiran Madina na Ausu da Khazraju shi kenan sai aka samu wani daga cikin wa'annan mutane na Madina, ya je ya saba ya ci amanar addini, manzo Allah sallama ya yi amana shi kuma ya ci amana ya tona abin da manzo Allah ya rufe, an tattauna ya je ya faɗi makafarai, kaga ya yi zo da ƙoha mai girma cikin amanar shugaba. Amma da aka kamo shi, aka zo da shi gaban manzo Allah sallama, sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce, a wani ne ku sake shi. Yana daga cikin ‘yan badar. ya ce wa ya sanar da ku cewa Allah ya duba ‘yan badar ya ce ku tafi ku aikata duk abin da kuka ga dama na gafarta muku. Don me ‘yan badar suka samu wannan ban ai mun karanta wani yanki na kisa abin da ya faru a badar ɗin. Ai sun samu wannan ne saboda mara baya da suka yi manzon Allah da kundin bala da suka yi. Sun yadda da cewa ko su su ma mutu ba rayuwarsu ke gabansa ba ya za a yi manzon Allah sallama ya tsira. Wa'incan manyan kafiran makkan da suka matsa ma musulunci aka baro musu garin aka dawo Madina suka yi ta biyo musulunci da abu mara kyau suna son su dole he sun ga bayan musulunci to su mutanen Madina sun ba musulunci mafaka sun yi bakin kokarin su yanzu kuma ga mutanen Makka sun yi hawa dole he sun zo su sun jingu sun cizguna musulunci suka ce kai su sun yadda rayuwarsu ta kare akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin da ya kai dai har aka yi Badar kamar yadda kowa ya sani a tarihi Allah ya ce saboda farin cikin da manzon Allah sallama yayi na mara masa baya da suka yi kamar yadda Sa'idu bin Zaid muka karanta jiya na Madina ko yayi faɗi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi zamu bi ka duk inda ka sai zamu bi bayan ka ya ma'aikin Allah zamu tayi ko a wane yanayi ne zamu bada gudunmawa manzo Allah ya ji daɗi he da ya fara ya da ya aka ga hakoransa sun bayyana gaba ɗaya ya ji daɗi wannan abin da suka yi Allah ya farin ciki sannan kafirai su dubu ɗaya ne ba hamsin musulmai sahabban shugaba su ɗari uku da goma sha uku ne duk ciki ba mai takobi saboda ba da yaƙi suka hito ba kafiran nan da yawan su da irin abin da suka hito da shi da kyakkyawan shirin su da wulaƙanci da cizgunawa da suka zo da ita sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su karaya ba suka ce za mu tare su kuma he mun yi nasara akan su da izinin Allah wannan ƙarfin niyyar da kyan zuciyarsu da mara bayan su suka ce su yanzu ma damuwar su shine ya za a yi shugaba izan na lafiya su ba su kansu suke yi ba suka gina arishi ga shugaba aka haƙa rami aka kafa rumfa a saman ramin suka ce shugaba ya shiga ciki suka kewaye rumfai su damuwarsu kada shugaba ya samu wani abu na mara daɗi su su mutu shugaba ya zanna lafiya wannan abin da suka yi Allah ya ji daɗi Allah ya ji daɗi ya ji daɗi ya ce to bari ma ku gani yaƙin nan ba wannan mara bayan da kuka yi ba za mu bakku ku kaɗai ba sa mala'iku ku je ku taya yaƙin ku je da Jibrilu da Mika'il kowane mala'ika da ka sani mai daraja gun Allah ya sako ya zo ya bi bayan manzon Allah ba sun sauka ba ne sauka ta yaƙi a ƙarar da kafirai sun sauka ne sauka ta ajo ta dafa ma shugaba alaihi salatu wasalam a take baya rundunar da kaga tana bin shugabannin ƙasa in suna ta ai ba yaƙi ai ba yaƙi ya fito ba karramawa ne to ga kan suke ga takarimi san Allah yawan shugaba duk mala'ikun nan masu girma wanda in aka zo hannun shi ɗaya in ya sakala zai hamɓarar da duniya gaba ki da ake ta an gama duk wani kafiri an ƙarar da shi Allah ce ku je ku dafa ma masoyina ga wasu mumunai mutanen kirki zaɓaɓɓu masu sallamawa can sun miƙa baya sun miƙa wuya sun sallama ba su da makami ko ɗaya ba su hawo da wakai ba ba su ɗauko makamai ba su ɗari uku da sha uku ne amma sun yadda za su kare mutuncin ma'aiki masoyina ku ma ku je a yi da ku Allah ya turo mala'iku aka turo ɗari uku aka ƙaro dubu bi alfin minal mala'ikata murtafina eh suka zo suka take baya aka aka aka yaƙi wani zai ce to ya aka aka rage arna an gaya maka sun zo su sun zo a ajo a asara mu shugaba a take shugaba baya ne ba wai sun zo karar da kafirci bane ba wannan abin da suka yi manzo Allah sallama yace to shikenan tunda Allah ya yahe masa kawai Allah ce to dan badar in dai kana cikin yan badar to abin duk da kaga dama ma ka je ka aikata aljanna ta Allah dai sai ka shige ta duk rigima kai ka shiga aljanna abin da ya faru kenan wa saboda me suka samu wannan saboda shugaba alaihi salatu wasalam su waye su wa'annan din su ne sahabban to daga cikin wa'annan mutanen badar din nan na gaya mana ga wani ɗaya can ya ci amanar musulunci a zahirin shari'a amma an kamo shi hukunci shi shine a kashe shi amma da aka zo da shi shugaba alaihi salatu wasalam ya ce ai tun da yana daga cikin yan badar ku sake shi a ja masa kunne kai ya ƙara ɗan badar ne aka kyale shi wannan me yake nuna maka To yawancin waɗanda kake ruwaito abubuwa sahabi kaza da wane abu kaza ya faru yawancin su badarawan nan ne. Ina so kun gane abin da ni? Abubuwan da ake cewa sun faru da yawa sun faru. Dole a wani tarihin na wani in ya ruwaito sai kaga akwai ƙari akan abin da malamai suka ce akan ya ko ragi ko wani abu. Amma an ji wasu abubuwan sun faru. To amma baka ga tun da tun shugaba alaihi salatu wasalam iya nan ba abin da ya faru? su yanzu shi wancan ma fa manzon Allah ne yayi almana da mutane wa aka tsara yadda za a yi ga yadda shi kuma yaje ya gaya ma kafirai kafirai wai gaya ma wa ya bude sirrin annabi kaga yanzu shi kai tsaye wa ya saba wa shugaba alaihi salam amma shugaban ya ce a sake shi saboda dan badar ne to yanzu kuma bayan nan sai aka samu kuma tsakanin wani sahabi da wani sahabi kowa akan ijtihadinsa da fahimtarsa wallahu a'lam ko ma dai menene kuma su ba masumai bane ba sahabbai ba su da isma haka ne? To sai wani tsakanin wani da wani sai wani abu ya shiga. To yanzu kai ba sahabi ba, ba tabi'i ba, ba tabi'u tabi'u na ba kai in aka kama lissafin to bu bu bu ba a san lamba ta nawa zaka hada ba. Eh? Ka zo a karni na goma sha biyar. kuma wayan- a wannan karin ne kuma za a samu wani hey taso yana faɗin wata magana kan sahabban annabi alaihi salatu wassalam ai sahabi wane yayi kaza wane wa ya aike ka to kai zamani da su me ka fahimta a lamarin su abinda aka baka labari wa ya haikaito maka shi waye shi wanda ya gaya maka yayi zamani da su shi ma labari aka bashi ya farkon su yake baka sani ba ya tsakiyar su ta kasance baka sani ba ya ƙarshen su ya kaya baka sani ba saboda haka kamar yadda da uwarka da ubanka in kaga suna haɗa ba za ka zo kana gaya ma duniya cewa kai ai da, da aka kabza ma wani nushi wanta ta yi lala za a yi haka akwai shashashen da zai wannan to me ka ɗauki sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka wal kabbu amma shajara bainahum shine zaman lafiya ka kare daga barin furta abin da ya faru tsakanin su sabon manzala dukkan su masu gaskiya ne masu adalci ne in akwai wani abu bayan wannan to ban Allah ba fagen ka bane ba ka ban mu Allah kawai dan uwanka ma musulmi fa da kuke zamani tare da shi da kaga ya aikata wani aiki ba a sa ka kai bin kwakwam akan ya ba Allah ya hana abokinka wanda tare kuke ci tare kuke sha tare kuke kwana Allah ya hana ka bibiyi aikin shi saboda bai sa ka mai hisabi akan ya ba to sai mutum mai daraja irin sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu dawo cikin hayyacin wa fi hadisi Khalid bin Sa'id ya zo a cikin hadisin Khalid bin Sa'id annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane inni radin an Abi Bakrin ni na yadda da Abubakar inda shugaba alaihi salatu wasalam na yadda da Abubakar fa'arafu lahu zalika kusan haka akan ya kusani akan ya cewa ni na yi da shi ayyuhan nasu ya ku mutane in radin al umara ni na yi da umar wa an aliyin ni na yi da aliyu wa an usmana ni na yi da usmanu wa dalhata na yi da dalhatu wa zubaira da zubairu wa sa'i wa sa'adin da sa'adu wa sa'idin da sa'idu wa abdurrahman bin aufin da abdurrahman dan aufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan na yadda da su kaga dukkan suna daga cikin mubashiruna asharatul mubashiruna yace to duk na yadda da su fara fulahum zalaka ku san haka akan su dan ma ku ji ku sani na yadda da su wani abu da za ku zo da shi bayan nan to ku kuka sani ni dai ga abin da na sani sallallahu alaihi wasallama ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah ghafara li ahli badr Allah ya gafarta ma yan badar in dai mutum na cikin yan badar to Allah ya yahe mashi Allah ya gafarta mashi wal hudaybiya da yan hudaybiya sune la qadar radiyallahu anil mu'minin idh ba'unaka tahta shajarati din nan wayannan to Allah ya gafarta musu inji shugaba alaihi salatu wassalam ayyuhan nas ya ku mutane ihfazuni ku kiyaye haƙƙi na fi ashabi a cikin sahabbaina inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kiyaye ni a cikin sahabbaina wa asahari ku kiyaye ni a cikin sarkaina wa akatani ku kiyaye ni a cikin sarkaina sihiru wanda ya baka ya shi ne sa sirikinka ko to hitinu wanda ka ba ya shi ma sarkinka ne eh kamar sift ne kamar asbad ne da hafadatu an gane jika na bangaren ab- ya- mace da jika na bangaren namiji ko to shine nan gurin sarkinka wanda ka auri idiyarsa shine ake ce ma sihiru akatani kuma sarkanka wanda ka ba su ƴaƴanka mata an gane to kaga sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manya guda hudu da asaharu ne wa da akhtanu eh wannan wani irin daraja ne suka samu mala asaharu ne wa da akhtanu bayan shugaba alaihi salatu wasallam ce ku kiyaye ni cikin sahabbaina sai ce to kuma ku kiyaye ni cikin surukaina to a cikin sahabban nashi akwai surukansa sallallahu alaihi wa sallama wa sharrafa wa karrama wa majada wa azzama akwai surukansa guda biyu asaharuhu sallallahu alaihi wa sallama sayyidina abubakarin da sayyidina umaru eh sai na abubakar da sai na umaru Huh? sannan kuma akwai aktanansa guda biyu sai da na usmanu da sai da na aliyu karamallahu ta'ala radiyallahu anhu to kaga sun ci lamba biyu kenan sun ci ta sahabbai sun ci ta surkai eh to shugaba ya dinke ka ka yaga Allah zai yaga ka ba za ka yi labari ba la yudalibannakum ahadun minhum bi mazlamatin manzo Allah sassanan ce wallahi kada ɗayinku ya sake wani cikin wa'annan sahabban nawa ya nemi haƙƙin wani zalunta sa dai. Kada la ya ɗallaban menene? La ya ɗaliban nakum ahadun minhum bi mazlimatin. Kada ku yadda ɗaya daga cikin su ya nemi wani haƙƙi na zalunta sa da kuka yi. ko kun zage shi ko kun aibata shi ko kun ƙi shi yana neman haƙƙi a gurin Allah akan abin da kuka yi masa manzo Allah ce wallahi kullun ku kiyaye ku kiyaye kanku fa innaha mazlamatun domin zalunci ne la tuhabu fil qiyamati gadan gobe kiyama Allah bai yashe ta in dai mutum ya cutar da sahabban manzon Allah Allah bai yahe mashi sai Allah ya danke shi ya kama shi ai mun karanta hadisi a baya ko idan an zo bakin alkausara yana da kusurwa hudu ɗaya kusurwa Abubakar ɗaya Umaru ɗaya Usmanu ɗaya Aliyu karmallahu radiyallahu anhu idan mutum ya zo gurin Abubakar idan yana da matsala da Umar Abubakar ba zai fashe ya sha ba in ya je gurin Umar in yana da matsala da Abubakar Umar ba zai fasa ya sha ba in ya zo gurin Usmanu idan yana da matsala da Aliyu Usmanu ba zai fasa ya sha ba in ya zo gurin Aliyu idan wannan mutumin na da matsala da Usmanu Aliyu ba zai fasa ya sha ba in dai mutum yana kin sahabban manzo Allah bai sai sha wannan ruwan ba kuma sai an sha shi ake shiga aljanna wa qala rajulun li mu'az bin imrana wani mutum ya faɗa lil mu'afa bin imrana yace aina umar bin abdul aziz min muawiyata yace wane umar dan abdul aziz da muawiya eh wane umar bin abdul aziz da muawiya wane shi da muawiya faga faga diba sai mu'afa ya fusata wa ƙala ya ce la yi ƙasu bi a sahabin nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun ya ce kada a ƙara ƙiyasta ba a ƙiyasta wani mutum da sahabban manzon Allah. Umar bin Abdulaziz shi ne adalin jagoran nan. Sai wani daga ciki mutanen zamaninsa sai yake cewa ai duk alherin nan na Umar bin Abdulaziz to Muawiya ta yana gaban shi. Kun gane abin da yake ni? kaga ai shi wannan mutumin gaskiya ya faɗa saboda mu'awiya ta sahabin manzon Allah ne gaskiya ya faɗi shi mutumin ya ce kai duk alheran da kuke gani na Umar dan Abdulaziz adalin jagora ya ce to mu'awiya yana gabansa sai mu'afa ya ji sai ya fusata barkaran ba taimu ya ce me ma ya kai magana haɗa wani wani wani mutum da sahabban annabi me ma ya kai magana haka wai ka san abin da yake ni wato abun ya wuce a hada kamar misali mutumin ne ya je matakin farfesa a karatu ya kai matakin farfesa kawai he wani ya zo ya iya abcd ya fara koyan a da b a hada da c zai ba da kaza kaza ya fara hada baki babbako ba haka za a yi lissafin mutum ne a hafizin alkur'ani gangaras yauwa wannan ya yi daɗi hafizin alkur'ani santaras na alkur'ani kawai he wani yaro yazo ake ganin yaron haziki ne malam ya iya alu ba ta ta jin karami komai aka rubuta mai dandanan zai hudi da wasali ya tada ya hada ya fada amma ha bai iya fata ba har yanzu amma dai ya iya haha da baki sai wani yazo ya ce kaga duk kokarin yaron nan kun dai ga kokarin shi ko to hafizin tan na alkur'ani yana gaban shi dan Allah ne ka wannan magana amma ya gaskiya ce kuma Lala ba gaskiya ba ce, amma da Allah me ya yi kawo wannan magana. Eh, ya kaga wannan tajibi wannan abin ya kai ya kaga ba auna ba ƙwarya ba tafi ƙwarya ba wajen misali ko? Yawwa, to shi ne sai mu'afa ya ce, me ma ya kawo magana a haɗa wani kuma da sahabban manzon Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ya ce mu'awiya ta sahibuhu, mu'awiya sahabin manzon Allah ne, wa sihiruhu kuma sirikin manzon Allah ne. so da shugaba alaihi salatu wasallam yana auren ƴan uwarsa ko yana auren ƴan uwarsa ita ce sai da haram latu ko wa katibuhu kuma sakataren manzon Allah ne shi ma'awiyata da kake gani sakatare ne na shugaba alaihi salatu wasallam wa aminuhu ala wahayillahi kuma amintaccen manzon Allah ne akan wahayin Allah in an saukar da wahayi shi ke rubutawa manzo Allah yana sa shi ya masa rubutu eh yana sa shi ya masa rubutu wa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi janazati rajulin an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jana'iza ta wani mutum falam yusalli alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ma wannan mutumi sallah ba wa qala sai ya ce kana yubghadu usmana wannan mutumin yana kin usmana fa abghadahu Allah saboda kin da yake mu usmana shi ma Allah ya ki shi saboda haka ba zan masa sallah ba wa qala sallallahu alaihi wasallama fil ansari manzo Allah sallama ya faɗa a cikin ansarai mutanen Madina ifo an musiihim yace in sun yi muku ba daidai ba ma ku yafe ku yafe musu wa qabalu min muhsinihim idan kuma sun yi muku kyakkyawa ku karba ku karba wa qala to saboda menene za a yi haka saboda su masoya manzan Allah ne idan soyayyar shugaba ba ta sa ka yahe ma mutum ba me zai sa ka yahe mai duk wani abu da zai sa ka yahe mai ba dan Allah dan manzan Allah ba dan wannan abin da ka yahe mai dan shi aikin banza ne bukata kanka ce ba bukata Allah ba saboda haka shugaba alaihi salatu wasallam yake cewa kuskuren mutanen Madina ku yahe shi kyakkyawan aikin su kuma ku karba wa qala yana cewa eh fazuni bi ashabi ku kiyaye ni a cikin sahabbaina wa sahari ku kiyaye ni a cikin surukaina fa innahu domin cewa man hafizani fihim duk wanda ya kiyaye ni a cikin su hafizahu Allahu fid dunya wal akhirah Allah zai kiyaye shi a duniya da lahira wa man lam yuhafizni fihim wanda duk bai kiyaye ni a cikin su ba takallallahu minhu to Allah ya wofinta da shi ba ruwan Allah da shi wa man takallallahu minhu duk wanda Allah ya wofinta gabarin sa ya wuce ku anya akuzahu saura irin Allah ya dirke shi eh saboda haka mutum bai cewa ba ruwan da sahabbai amma da ruwan shi da shugaba ba wannan ka'ide kamar yadda bai yiwo mutum ya ce ba ruwan da iyalan gidan manzon Allah amma da ruwan shi da manzon Allah ba wannan ka'ide ba wannan bai ba zai yiwu ba kawai wa anhu sallallahu alaihi wa sallama man hafizani fi ashabi wanda dai ya kiyaye na a cikin sahabbaina kuntu lahu hafizan yawmal qiyamati zan zama mai kiyaye shi a ranar lahira wa qala yana cewa man hafizani fi ashabi wanda ya kiyaye na a cikin sahabbaina warada alayya al-hawda zai tisga kokoki a gare ni wato zai gangaro tafkin alkawsara ta zai sha wa man lam yahfazni fi ashabi wanda bai kiyaye na ba a cikin sahabbaina lam yarad alayya alhauda ba zai kangaro tafki na ba wa lam yarani kuma ba zai ganna ba ranar lahira illa min ba'idin hidi gani na can nesa qala malik rahimahullah imam malik yace hadha nabiyyu nan fa shugaba ne alaihi salatu wassalam yuwaddibul khalq alladhi hadana allah bihi ya wanda yake muwaddibul khalq wanda yake shine mai ladabtar da halitta allazi hadana Allahu bihi wanda da shine Allah ya shirye mu waja'alahu rahmatan lil alamina kuma Allah ya sanya shi ya zama rahama ga talikai ya khuruju fi jawfil layli yake hitowa a cikin dare ilal baqi'i zuwa makabartan nan ta jannatul baqi'i faida ulahum yana masu addu'a wa yastaghfiru yana neman masu gafara kalmuwajji ilahum kamar mai ban kwana a gare su wa bizalika amarahu Allahu da wannan ne Allah ya umarce sa wa amara nabiyyu bi hubbihim ya umarci manzo Allah da san su wa muwalatihim da jibintar su wa mu'adati man adahum da kin duk wanda yake kiyayya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda waya an ruwaito an ka abin daga Ka'abul Ahbar yace laysa ahadun min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama illa lahu shafa'atun yawmal qiyamati yace babu wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa sai za a baya ceto ranar lahira. Waɗalaba min al-Mughiratu bin Naufal, shi Sa'abul Ahbari sai ya nema daga gurin Mughiratu dan Naufal an yashfa alahu yawmal qiyamati yace ya cece shi ranar lahira. Sa'abul Ahbari ya gaya cewa duk sahabban manzo Allah suna da ceto. Saboda haka sai ya nema daga gurin Mughiratu dan Naufal. Shi wannan Mughiratu Naufal din ba Quraishi ne. Yace to yana son ya ya ya sa ya cikin ceton ya a lahira tunda za a ba su haɓai ceto shi kuma girt nobel ɗin an ce sanda shugaba alaihi salatu san ki koma ga Allah shekara ya shida ma shekara ya shida eh qala sahal bin abdullahi tustari sahal dan abdullahi tustari yace lam yu'min bir rasuli man lam yu man lam yuqira ashabahu wanda duk baya girmama sahabban manzon Allah alaihi salatu wassalam to wannan bai imani da manzon Allah ba walam ya izza awamirahu wanda kuma baya ɗaukaka umarce umarcen manzon Allah baya girma masu. Alfasalun sabi'u fasali na bakwai izazu wa ikrami mallahu silatun bihi sallallahu alaihi wasallam girmamawa da karramawa ta wanda yake da wani dangane da manzon Allah alaihi salatu wasalam an yi magana iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi magana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu kuma za a yi magana kan duk wani abu da ke da alaka da ke da jingino da shugaba alaihi salatu wasalam wa min izamihi yana daga girmama shugaba wa ikibarihi da girmama lamarinsa izamu jami'i asbabihi girmama dukkanin sababbansa wa ikramu mashahidihi da girmama dukkanin mahalartansa duk gurin da ya halarta wa amkinatihi da gurabansa min makkata tun daga a makka wal madinata da makka da da madina duk wani guri da aka ce manzo Allah sallama ya zanna ko ya taba kallon gun ko ya halarci gurin ko ya yi mu'amala da gurin ka ji kana son gun kana girmama shi eh ka ji kana son gurin kana girmama shi wa ma'ahidihi da ma'ahadinsa wa ma lamasahu sallallahu alaihi wasallam kai da ma abin da aka gaya maka manzon Allah sallama ya taba shafa abin kaje kana son abin au urufa bihi ko kuma shugaba ya san da zaman abin ya san da shi warwaya an ruwaito an safiyata binti najdata daga safiyatu bintu najdata qalat ta ce kana la'abi mahzurata qussatun fi muqaddami ra'sihi ayan san abi mahzura wannan sahabin mai kiran sallah wannan ladanin ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka iya masa turan imani nan take ijiya musulunta da yana cikin kafirci amma yana yi musulunci izgili wai suna tahe shikenan sai sai sai suka ga musulmai to sai suke kwaikwayon yadda ake kiran sallah irin kwaikwayon nan na izgili aya kaza kaza kaza sai manzo Allah sallallahu ya ji muryar shi ya daga murya shugaba alaihi salatu wasallam ce waye wancan aka ce ai abu mahzura kenan akwai murya yace kai wannan muryar shi wa za ta yi kyau da kiran sallah to ai shikenan an gama kawai yana can cikin ƴan uwan shi kafirai kawai sai dai aka ga kawai ya taho sadadab sadadab sadadab ya taho gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma ko ji tsoron kada sahabbai su ne duka ba saboda yanzu ya gama izgili ya manta ko su kawai ba dai shugaba ya ce zai kyau da kiran sallah ba an gama haba an yi formatin din shi an an yi an yi reinstalling din shi shikenan kawai bilahi lazi kawai yayi aka ga ya zo ya yi liddawun yana hawaye ya ce to shi wallahi wallahi dama shi yana shi a jihar ya musulunta yake kuma yake gaya ma shugaba alayhi salam ya ce wallahi ɗazu ku ne mafi ƙin abin da nake a duniya amma wallahi yanzu ku ne mafi fitin abin da nake so a duniya da lahira wallahi ban ma san in rabu da ku wallahi ni sallan nan ma da aka ji ina kira ina son yanzu a yi alfarma dan Allah in zama mai kiran sallan na gaske ka gani fa dama cewa aka zai kira kiran sallan ai in kaga ba ai abu ba manzala bai so ayi ba billahi allazi la ilaha illa huwa haka yake yadda yaso haka ake yi manzala ya ce to shikenan na maka da ya kira yace ya rasulullah ina son ayi man alfarma ko an koma madina ma in rika kiran sallah yace an maka to da haka yana daga cikin ladanai abu mahzura to shi wannan sahabin abu mahzura yana da wata qussatun zanko qussa shine irin gashi haka tattararre da ya taru a gaban goshin shi haka a gaba irin zankan nan na masu gashin larabawa haka ko ko fulani za ga wani tulluwa a nan haka yau yana da ita to ya bifi muqaddamir asihi a gaban kansa a goshinsa kenan idza qa'ada idan ya zanna wa arsalaha kuma ya warware ta ya sake ta bai tufke ba asabatul ard sai ta rika shafar kasa saboda kasan zanka idan yana zanne ya warware ya kasa yake shafa fa qila lahu ala tahluquha sai aka ce ya aba mazura ba ka aske wannan gashi ba yayi tsawo fa fa qala sai ya ce lam akun billazi ahliquha ai wallahi ban zama daga ban zama wanda zai iya alke wannan gashin ba ban iya cire shi wa qad massaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi yadihi yace wannan gashin da kuke gani manzon Allah sallama ya tashe shi da hannun shi saboda haka duk tsawon da zai wallahi ban iya aske shi ni dai da kaina ba dan aske shi ba saboda manzon Allah ya taba shi kaga nan yana girmama wani abu da shugaba ya taba alaihi salatu wassalam eh wa kana fi qalansu wa Khalid bin Walid sha'aratun ya kasance a cikin hular Khalid dan Walid akwai wasu gasussuwa min sha'rihi sallallahu alaihi wa sallam daga gashin sa shugaba alaihi salatu wa salam fasa qadat qalansu wa fi ba'd hurubihi sai wannan hula tashi ta fadi a wani yanki na yakokin da i fashatta alaiha shaddatan sai ya kai wani irin dauki dauki na yaki ankara alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabban manzon Allah sallallahu suka musa masa saboda kasarati man kutile fiha yawan sahabban da aka mashahada a wajen wannan dauki da aka kai dan dauko wannan hula fa qala sai sai kala yace lam afhala abi sababi alqalansu wace wallahi ban aikata wannan kai daukin dan dalilin hulan ba ba hulan nake nihi ba bal ba haka ba lima tarammadahu min sha'rihi sallallahu alaihi wa sallam na yi haka ne saboda abin da ita hular ta kunsa na gashinsa shugaba alaihi salatu wassalam li'alla aslaba li'alla uslaba barakataha dan kada a sance min albarkata ya zama ba ni da samun albarkar wannan hulai wata qawfi aidil mushrikina kuma ya zama hular ta fada a hannun mushrikai to hakan naki shi yasa kuka ga na kai wannan irin matsanancin dauki har sai da aka kwato hulai saboda girmama gashin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وشرف وكرم ومجد وعزم وروي ابن عمر آه وروي أنجا ابن عمر عبد الله بن عمر واد أن يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر يا دور هنوانسا عند منزان الله صلى الله عليه وسلم أكم منبرين سمي الفرما سيدنا عمر da aka da ya ɗora hannun sun ma waza'aha ala wajehi sannan sai aka ya ɗau hannun kuma ya shafa a fuskarsa ya tangolo irin tabarrukin nan da ake da bayan da asaru ya tangolo hannun shi a inda manzo Allah sallama yake zama da ya dangwala sai aka kuma ya dangwalo ya shafa a fuskar shi sai na Umaru eh wali haza kan a sai na Abdullahi ibn Umar ibn Umar wali haza kana malikun saboda haka ne Imam Malik rahimahullahu rahama Allah tabbata a gare shi ya kasance la yarkabu bil madinati dabbatan shi kuma bai hawa dabba a garin Madina kuma dan Madina ne anan aka haife sa anan kuma ya koma ga Allah amma bai taba hawa dabba a Madina ba in dai zai je wuri a Madina a kafa yake tafiya a wata ruwayan ma ba takalmi a kafar shi a wata ruwayan ma bai taba sa takalmi a Madina ba wa kana yaqulu ya kasance yana cewa astahayi min Allah yace wallahi ina jin kunyan Allah an ada turbatan in taka kasar gari fi ha rasulullahi sallallahu alaihi sallama a cikin kasan nan manzo Allah sallama na nan a ciki bi hafir dabati da kofatan dabba yace ka ina jin kunyan Allah a ce manzon Allah sallallahu alaihi yana zanna a cikin wannan ƙasai kuma a ce wai in taka wannan ƙasar da kofatan dabba kai ban iyawa yasa bai hawa abin hawa warwaya anhu an ruwaito daga Imam Malik annahu cewa shi Maliku wa haba shafi'i qur'an kaseeran kana indahu yayi ma Imam Shafi'i almajirinsa kyautar karke mai yawa na dabbobin shi Maliku Maliku ya kwashe ta dabbobin shi ya ba Shafi'i faƙala shafi'i sai shafi'i ya ce amsaka min hawa dabatan eh akarmaka Allah ka rike ko da dabba ɗaya ne daga cikin mana dan ka rika hawa fa ajabahu bi misli hazal jawabi sai ya bashi irin kutun kucin wancan amsai yace ina ai ban iya hawa dabba a garin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke zanna a cikin sa ban iya wa qad haka abu abdurrahman as-sullami abu abdurrahman as-sullami ya hakaito ana ahmad bin fadl wayhi az-zahid daga Ahmad dan Fadlwai Zahid wa kana min al-guzzatir rumati ya kasance yana daga cikin mayaka masu iya harba kibiya annahu qala yace ma masastul qausa bi yadi wallahi ban taba shafar kibiya da hannuna ba illa ala taharata yace wallahi sai ina yi alwala منذ بلغني tunda labari ya riske ni annan nabi sallallahu alaihi wasallam akazal qausa bi yadihi cewa manzon Allah sallama ya rike kibiya da hannunsa. Ba wa kibiyar da shugaba ya rike yake rikewa ba, tasa kibiyar yake rikewa, maharbi ne ƙwararre a harbi. Tun da ya ji labari cewa an taɓa ganin manzo Allah salama ya rike kibiya da hannunsa mai alfarma. Ya ce to ni kuma tun daga wannan lokacin duk in zan taɓa kibiya he na yi alwala. Saboda zan taɓa wani abu wanda manzon Allah ya taɓa taɓa irin shi. Eh, wa qad afta malikum haƙiƙa Imam Malik ya bada fatawa siman ƙala ga wanda ya ce turbatul madina taradi'atin turbayan madina koma baya ce wanda ya faɗa haka maliku ya bada fatawa ce ya durabu salasina darratan ai mai tsabga talatin a ba shi kashi da bulala so talatin a zane shi wa amara bi hausihi kuma ya ce bayan an zane yawa a je a sa ya kurkuku a rihe shi dan menene zai zo ya ce turbayan madina ko bai tarja ta ba dan me kasar garin madina za a ba za a mutunta ta ba a ba shi kashi bulala talatin a rufe shi a kurkuku wa kana lahu qadarin to mutumin yana da daraja aka ce malam babban mutum ne wa akar makallahu wani ne wa babba mai daraja wa qala sai maliku yace ma ahwajahu ila darbi unqihi wallahi wannan ma ya kusanta ma in bukaci in sa a sare mai wuya ma wallahi wannan ma yace wannan ma ya kusanta ma in bukaci in sa a gilla kan shi ma dan an zane shi bulala 30 wanda ya kaskantar da turbayan Madina ya kusanci ma in sa a kashe shi wallahi in ji maliku yace turbatun turbaya da sana fi hannabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shugaba alaihi salatu wassalam yake a cikin ta a cikin kasar garinta yuzamu annaha ghairu dayyibatin yare cewa ba tsakakakka ba ce kaga maluku ma bai iya maimaita maganar ya sai ce shi ita ce zai riya cewa ba mai tsarki ba ce wa fi sahihi ya zo a cikin sahih annahu qala sallallahu alaihi wasallama fil madinati manzo Allah sallama ya faɗa a cikin madina yace man ahdatha fiha hadasan wanda ya farar da wani kirkirarren al'amari a Madina, da baya daga cikin umarnin Allah da manzon Allah au awa muhdisan ko kuma ya taro wanda ya haifar da abun ko mutum ya haifar da abun ko ya jawo wani wanda ya haifar da wani abu na bakon abu a Madina fa alaihi la'natullahi tsino Allah ta tabbata a gare shi wal mala'ikati da mala'iku wan nasu ajma'ina da mutane baki daya la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adala Allah baya karban falilla ko nafila daga gare shi wa hukiya an hakaito anna jahajahan lilgifariya cewa jahajahan gifari a kaza qadiban nabi sallallahu alaihi wa sallama ya rike mashin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min yadi Usman daga hannun sayyidina Usmanu radiyallahu anhu Allah ya tada shi wa tanawalahu wai he dauki mashin li yakasirahu ala rukubatayhi wai dan ya karya shi da gwiwar shi kai wannan ya tabe da yawa mashin shugaba alaihi salatu wassalam da Abubakar igada, Umar igada, Usman igada, sai wani ana ce mai jahajahal gifari, wai he ɗauko wannan mashin ya anshe shi a hannun Usman wai zai ɓallaya, ya kafa shi a gwiwa shi zai ɓalla. Fasaha bihin nasu, mutane suka yi mai kururuwa. Fa aka zana wa akilatu nan take mageduwa ta kama shi fiye kuma ta yi a ƙafarsa. Fa ƙaƙa'aha aka yanke ƙawai, aka yanke ƙawai. Wa mata ƙabalar haulakan shekara ta zagayo bala'in duniya suka rahon mashi ya mutu. yamana wa qala sallallahu alaihi sallama manzala sallallahu alaihi ya ce man halafa ala minbari kaziban wanda duk yayi rantsuwar ƙarya akan minbari na falyatabawwa amqadihi minan nari to yin zabin makan shi kawai gurin zaman shi a wuta dole ya shiga wuta dan wuta ne wa hujjistu an bani labari anna abal fadalil jawhari cewa abal fadalil jawhari lamma warada madinata lokacin da ya shigo madina za'iran yana mai ziyara wa qaruba min buyutiha ya kusanto gidajen Madina ya rika hangen gidajen nan ya hango koriya hasumiyan nan tarajjala sai ya sauka ƙasa wa mashiya sai ya rika tafiya da kafarsa bakiyan munshidan yana fasa kuka yana rera waka walamma ra'ayna rasama man lam yadalana wa adalla irfanir rasumi wala lubba nazalna anil akwari namshi karamatan liman bana anhu an limma bihi rakaba eh kasida da yake yi kenan yace walan mara aina yayin da muka ga rasma mallam ya da alana fuadan alamun nan na yayin da muka hango alamun nan na wanda lam ya da alana fuadan bai bar mana wata zuciya ba wala lubban bai bar mana wani hankali ba da yayi saura li'irfanar rasumi saboda alheran da yake kyaututtuka da su yake zubo da su wanda irfanin rasuma alheransa da suke tabbatattu da ya rika kwararo da su bai rage mana wani guri a cikin hankalinmu ko a zuciyarmu da zamu gode mishi ba ya mana alheri mun rasa yadda mu mun rasa abin cewa yace to yayin da muka hango alamomin sa gidajensa nazalna anil akwari sai muka sauka daga kan saraddan dabbobin mu namshi muna tafiya da kafa karamatan saboda girmamawa liman bana anhu anna limma bihi rakaba liman ga wannan wanda bana ta bayyana karar anhu akan sa anna limma bihi rakaba ya tantance a ce mun tattaro mahaya gaba ɗayan mu mun yogayya mun taho zuwa ziyararsa eh wa hukiya an yi hikaya an ba'adul muridina daga yankin muridai annahu cewa fa shi lamma asharafa alal ala madinatir rasuli yayin da ya tinkari madinan manzon Allah an sha'a sai ya fara waka ya kule yana cewa mutamassilan yana mai kwaikwayo yana mai kwatantawa rufi alhijabu lana fala hali nazirin kamarun ta kaɗa udu na hula auhamu wa idal madiyu bina balagna muhammadan wa zuhuruhunna ala rihali haramu قروننا من خير من ودي أسرى فلها علينا حرمة وزمام وقد يكي كنا ya ce rufe alhijabu alhamdulillah yau dai an yaye mana hijabi an yaye mana hijabi lana a gare mu falaha kamarin farin wata ya bayyana linazirin ga mai duba ta kadda udunahu alawhamu to yau duk dai wani awhamu zata zate ta kadda sun yanke dunahu koma bayan wannan hijabin da he dai daga tangarin mu a rika bamu labari ai madinan manzon Allah ga kamanninta ai rauda shugaba ga kamanninta ai gurin kaza ne an sa abu kaza an yi kaza ai in ka je gurin malam ya ba ya ce to yau dai an yanke hijabi ga farin watan ya bayyana da idanuwanmu muna gani. Yau duk wani zata-zata ana gaya mana muna zaton gurin ko ya yake, ko haka yake, ko haka yake yace yau ya yanke ga mu dai ga abin yau. Yau ga mu mun zo. Wa izal madiyu bina balagana Muhammadan yace to mu kuma al'adan mu idan abin hawan mu ya isar da mu ya kai mu gurin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa sharrafa wa karrama wa majjada wa azama. Idan abin hawan mu muka haushi ya kai mu garin shugaba to fa zuhuruhunna bayan wannan abin hawan namu bayan dabbobin namu inda ake hawa bayan su bayan su gurin hawan to haramun ya haramta alal rihali ga dora kaya duk dabbar da muka hauta ta kai mu gurin manzon Allah har abada ba za mu ƙara dora mata kaya ba ai ta gama wahala a duniya tunda ta kai mu gurin manzon Allah sai dai a dawo gida a turke ta kuma a rika bata abinci ta ita ci ana zuwa ana kallon ta ita ma ta taba zuwa Madina ana neman albarkarta har ta mutu eh an gane abin da yake ni wa'in zalama ɗiyi bina balaga na Muhammadan fa zuhuruhun na alar rihali haramu. In dai abubuwan hawan mu suka kai mu gurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama to bayan su haramun ne a ɗora mashi kaya har abada. Ya ce, ƙarrabna na min kai da man waɗe asara. Ya ce, eh mana, ai wa'innan abubuwan hawa sun kusanta mu da mafi alherin wanda ya taɓa taka ƙasa a duniya. Sun kawo mu gurin shugaba da ya taɓa taka ƙasa sun kusanta mu. Falaha alaina hurmatum. Ya ce, wallahi akan mu wannan dabba tana da alfarma wajen mu kuma akwai alkawari na cewa ba za ta ƙara shan wahala a wurin mu ba. Ka ji yadda suke mala a cikin sha'anin shugaba alaihi salatu wassalam. Eh haka ake so kai ma komi na shi ka riƙa girmama shi ka riƙa kambama abin malam eh ba dama ne ai sallallahu alaihi wasallam wa hukiya an haka yato an ba alil mashayiki daga bangaren shehunnai annahu hajja yayi aikin hajji mashiyan yana tafiya da kafa faqila lahu fi zalika sai aka tambaye to akarmaka Allah kuma ake ta taka kafa faƙala sai ya ce, Al'abdul abi'u bawa ne gudajje, ya ti ila baiti maulahu rakiban, shin zai yiwu ya zo ƙofar Ubangidansa a kan dabba? Bawa ne wada na gudu, gudajjen bawa zai yiwu ya hawa abin hawa ya zo gurin Ubangidansa? Ai, ba zai yiwu ba. Lauƙadarsu an amshi a lara'asi, ya ce, Wallahi da ina da iko in tafi a kan kaina ya zama taka nake gungurowa ina tahowa. Mama shaitu alaƙa da mai ya ce, Wallahi ba zan taka ƙawaho ba, ta kasan taho. ta kazanta hu. Ƙala alƙali, alƙali ya ce, ya shafa, wa jadirun ya ce, ya tantanta, limawa ina ga gurare, umirar bil wahayi da aka raya su da wahayi, wa tanzili da saukar da littafin alƙur'ani, wata radda da biha Jibrilu wa Mika'ilu, malam, a nan ne mala'ika Jibrilu da Mika'ilu suka yi ta kai kawo, Allah ce ku je ku ce kaza, ku je ku ce kaza, a yi kaza a yi kaza, wataran kuma kawai su taho ba abin da suka zo yi sun zo ziyara ne. sun zo kai da shugaba ne. Eh, wata da dalbi hajjibrilu mai ka'ilu, wa arajat min hal mala'ikatu, kuma mala'iku suke sauka daga sama a wannan guri, wa ruhu a cikin da mala'ika jibrilu. Wa tajjat arsatuha bit taqdisi, kuma farfajiyarta ta ruru da tsarkakewan ubangiji, wa tazbihi da tazbihi, washtamalat turbatuha, turbayar gurin ta tattara ta kunshi ala jasad sayyid al-bashari sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi ta kunshi jikin nan mai alfarma na shugaban talakai imam ali yace ai wannan kasa ta tantance da dukkan girmamawa ai inji alqali ya zo wan tasara anhamin dinillahi kuma daga nan gurin ne addinin Allah ya daidaita wa sunnat rasulihi daga nan gurin ne sunnar shugaba ta babbaga man tasara yadda ta babbaga yace madarisu ayatin makaranta ce ta ayoyin alkur'ani a nan duk wata aya ta sauka nan ne makarantar su ayoyi wa masajidu nan ne masallaci wa salawatu nan ne gurin yin salloli wa mashahidul fada'ili nan ne mashahadi na darajoji wal khairati da dukkan alheri nan gurin saka sauka wa ma'ahidul burhani nan ne masaba ta duk wata hujja anan ta saba sauka wal mu'jizati nan ne matabbatan mu'jizozi wa manasikut dini nan ne manasiku na addini duka anan suka suka bayyana wa mashairul muslimina nan ne mash'ari alamomi na musulmai wa mawaqif sayyidil mursalina nan ne gurin tsayawar shugaban manzanni in ji alƙali fa eh wa mutabawwa'u khataman nabiyina nan ne mabubbugan nan ta takamakin annabawa anan ibubbuga haisu in fajaratul nubuwati gurin da annabta anan ta bara bawanta eh wa aina fada ubabuha a nan gurin ne raƙumin ruwanta ya kwarara kun fatta maɗaukakiya ba ta kwarara wa mawaɗinu ɗuyar fi har risalatu ya ce gurare ne bigire ne a nan aka naɗa manzanci wa awwalu ardin ita ce farkon ƙasa masajildal mustafa turabuha wadda turbayarta ta shafi jikin shugaba alaihi salatu wassalamu yace kai wannan guri ya cancanta an yi azama rasatuha a girman farfajiyarta wato na sama na fahatuha a shashaki ƙanshinta wato ƙabbala rubu'uha a sumbaci gidajenta wa jujuranuha yace wallahi madina da makka sun cancanta a rika sumbatar bangwayen garin ma a rika bin su ana sumbatar su saboda wa'annan darajoji da suka tare malam ba guri mai darajar wannan malam inda shugaba yake dan nan wannan ɗakin na na Aisha wannan makwancin na shugaba alaihi salam ya yi duniya ya yi lahira ya fi ɗakin Ka'aba ya fi al'arshi ya fi kursiyu ya fi aljanna billahi allazi la ilaha illa huwa babu gurin da ya kai wannan gurin daraja duk wani abu na Allah wannan gurin ya fi wannan ya fi wannan gurin saboda komai na Allah daga nan ya faru ba wani abu na Allah ba daga hasken manzon Allah ba to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam billahi allazi inda yake din nan yafi aljanna da abin da ke cikin ta wala wala iltizazun fil jinani bi nurihi lama hanna nahu wal quldu kullu mubassiri me kace wata aljanna baka zama abin da sai Ibrahim yace ba wata almasu madahallahu kullu malmasi to bare kuma shi shugaban alaihi salam ita kanta aljannan ma ba dan jin daɗi da kallon fuskar shugaba ba duk wani ƙwararren mai hankali ma ba zai so a sa ya ciki to me za ka yi wa manzo Allah bai ciki me za ka je ka yi ba ka da hankali ne Ita ana neman a shige ta ne saboda shugaban na nan ciki. To ya me kuma meye kuma bayan nan? Ɗakin ƙaba da Allah bai zanna a ciki? Ko ko mene? Ba wani abu da ya kai nan wajen nan ne kakkaf kaf ba inda yake da daraja inda shugaban nan yake. Idan ka zo nan gurin to ba wani guri mai daraja da ya rage da kuma kake so ka je. Duk inda kan kana son ka je saboda daraja shi to saboda manzon Allah na wajen ne a lokacin. Irin su aljanna da sauransu. eh ai mu ya hiye mana aljanna me za a da ita in ba shi shine sai alƙali iyas shi ma sai ya fara wasu baitoci ka san mutane sun yi maganganu kan alƙali iyas aka ce lokacin nan shi bai samu zuwa aikin hajji ba eh bai je aikin hajji ba sai ya rubuta wata wasiƙa sai ya ba masu tafiya aikin hajji sai ya ce idan sun je su karanta wa manzon Allah wasiƙa ce yana kuka yana kawo kuka shi bai samu ya zo ba ga soyayya za ta kashe shi shi bai samu ya zo ba yayi kuka yayi kuka aka ce to bayan nan ya je wasu kuma suka ce a bai samu zuwa ba amma dai mafi rinjaye zance ya samu zuwa bayan wannan to ga wata wasi ga wata sakon ma ya rubuta da kanya can an kawo zancen da a abal fadal jauhari ya kawo ko wala ma ra'ayna rana mamallam ya dala na fawadan wannan na abu hazal jauhari ne wannan kuma ya kawo daga bangaren muridai ko to shi kuma ga naya shi ma da kanya ai an ka lura shi ma da ya ji wannan zantukan sai ya fuske ya kwaci ya kama fallo zantuka da na girma shugaba alaihi salam in in ba manta ba ko eh ya in tunda yace wata firin limawa ina ummar fil wahyi wa tanzili wa taraddada fiha jibril wa mika'ilu wa arjada min hal malaikatu war ruhu wa dajjat arsatuha bit taqdis wa tazbihi wa tamalat turabuha ala jasad sayyidil bashari sallallahu alaihi wasallam وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله ما انتشر مدارس آيات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضل والخيرات ومعاهد البراهين والمؤجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين حيث انفجرت النبوة وأين فاد أبابها ومواطن أوير فيها الرسالة وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها أن يؤزم أن تؤزم أرساتها وتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجرات وجراتها kaji san tukan da ya kwararo mun fasara su to shine shi ma he kwararo tashi waka kuma mala eh ga ta nan gurin ya daraka yaral mursalin wa man bihi وديال أنام وخص بالآيات إندي لأجلك لوعة وسبابة وتشوق متوكد الجمرات وعلي أحد إما لا تمهاجري من تلكم الجدرات والعرسات لو أكثرن مسون شيبي بينها من كسرة التقبيل والرشفات لولا الأوائد والأعادي زرتها أبدا ولو سهبا على الوجنات لكن سعودي من حفي لتهيتي لقدين تلك الدار والهجرات أزكى من المزك المفسك نبهة نكشاه بالآثال والبكرات وتخصه بزواكي الصلوات ونوامي التسليم والبركات صلى الله عليه وسلم kaji bai suka samala eh wannan na shi alƙali ne yayo su eh yayo su yace ya dara khairal mursalina ya gidan nan na fiyayyen talik fiyayyen halittu fiyayyen manzanni wa man bihi hudiyal anamu ya wanda shine Allah ya matalakai kyautar shi ya bamu shi baiwa wa kussa ya wanda Allah yake bance shi bil ayati da mu'jizozi mabambanta yace indi a tare da ni li ajalika saboda dalilin soyayya ka ya ma'aikin Allah lau asin ina fama da tsananin ƙura a cikin zuciyata ya rubuta wasiƙar saƙo bege ga shugaba ya ce ya ma'aikin Allah a tare da ni saboda tsananin bege da ƙaunar ku da nake yi wallahi ina fama da tsananin ƙura ciwon zuciya wata babatan da tsananin bege wata shawuƙun da shauƙi mutawaƙidul jamarati wanda kalwashinsa mai ruruwa ne a cikin zuciyarsa na rasa da zan yi wa alayhi ahadin yace ya rasulullahi wallahi na dauki makaina alƙawari na dauki alƙawari in mala'atu mahajiri min tilkumul judurati diyayin da na suka idaniyata da ganin wannan katangu na manzon Allah sallallahu alaihi sallama wal arasati da wannan farfajiya ta madinan manzon Allah nayi alƙawari makaina tsakanina da Allah in dai Allah imin alfarma idaniya na ne ful na ga wannan rauda ta annabi na ga farfajiyar nan ta Madina to la u'affiranna masuna shaidi bainaha wallahi la u'affiranna zan turmuza masuna abin kiyaye wannan na shaidi hurhurata zan hurhura kaina da gemanyata zan goka ta in turmuza in turmuza bainaha a wannan turbaya ta tarau da manzon Allah min kasaratar takabili saboda yawan sumbata gunda zan kai warrasa fati da kuma tsotso ya ce na rantse da billahi lazi la ilaha illa huwa na tsotsa kasar gurin nan na tsotsa na ƙara tsotsa saboda in ji daɗi a zuciyata alƙalin nan wata fiyayye ne mala eh tafiyayye ne ya ce laulal awa'idi ya ce ba dan masifin zamani ba ya ma'aikin Allah wal a'adi ba dan maƙiya ba kun san maƙiyan su talauci su rashin lafiya su nisa su matsaloli yace ba dan su ba zurtaha abada yace wallahi da na zama mai ziyara raudan nan ta manzon Allah har abada kullun hede a ganni alƙali daga ina eh daga Madina wallahi gobe kuma a hada ne alƙali ina ina eh zan kuma Madina ziyara ne jibi an gana alƙali daga ina eh wallahi daga Madina abadan kenan yace da ban da aiki sai ziyaran nan na shugaba walau sahaban ko da za a rika jana ne alal wajanati a fuskoki na a kudu kuki na kudu kuki ko da za a rika jana a wajen na tuku da kwatsaina ne ya ce wallahi da haka zan kasance ba dan bala'i na zamani ba lakin sai dai duk da haka sa uhudi a sanin zan tayo hadiya min hafili tahiyyati daga gaisuwa ta mayawaiciya zan ta aiko ta saƙon gaisuwa mai yawa zuwa ga manzon Allah liqadini tilka dari in aiko da saƙon gaisuwa ga wanda yake zanna a wannan gida wal hujrati da wanda yake zanna a cikin wannan ɗakuna azka min almiskil mufatta'i wannan gaisuwar tawa azka ita ce mafi tsarkin kanshi na fatan wajen tashin kanshi min almiskil mufatta'i daga almiski abin balle mamarhi daga shahu wannan gaisuwa tana zai kiwa shugaba fil asali da yammaci wal bukurati da sahiya wata kusu yace kuma tana keɓantar manzon Allah bi zawaki salawati da tsarkakan gaisuwa da salati wa nawamiyar tasalimi da sallama mai daɗuwa wal barkati da albarkatu masu yawa marasa iyaka sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa sharrafa wa karrama wa majjada wa azama alhamdulillah an ce bayan wannan to ya samu ziyarar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح وغنا سلاك بلاك ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدري ومقداري العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين